الله الرحمن الرحيم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم ارزقني بالعلم آمين وزيني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجملني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجر الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين a bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu dura inda muka kwana wanda ko yanzu mana na a cikin wannan sura ta suratul namli wanda a jiya mun kwana a aya ta a aya ta 60 da aya ta 65 wanda yau za mu tashi aya ta 66 kenan wanda a jiya mun karanto ayat da Allah madaukakin sarki yake bayani ga a kafiran makka wanda Allah madaukakin sarki ya gaya ma cewa manzo Allah sallallahu ya gaya musu cewa watan abubuwan da suke boye a cikin sammai da kasai to Allah shi kadai ne wanda yake ya san waɗannan abubuwa din sannan kuma a su kafirai din nan ba san yaushe za a ta da su tashi alƙiyama ba wato saboda shi tashi alƙiyama yana daga cikin gaibu cikin magana da mun kai na jiya na a maganganun malamai game da sanin gaibu da kuma har bayanin sanin gaiba na manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya sanar da shi daga ciki amma kaga ta tashi alkiyama dama tana daga cikin gaibu din wadanda shi yasa ka ji lokacin da malaika jibril ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yaushe za a tashi alkiyama sai ya ce mishi ai mal mas'ulu bi an habi alamin sa'ili saboda haka wanda yake tambaya din ko kuma wanda aka tambaya ai bai fi mai yin tambayar sani ba mai ma'ana na rufin duka ɗaya suke haka yadda shi ma- a kowa bai sani cikinsu ba yake nufi Allah shi kadai ke banta kai ne da sanin wannan tashi alkiyama din to shine sai Allah ya ci gaba da yi mana bayani din a can dama ko can ayoyi da dama don mun karanta can can shekarun bada na wuce wanda Allah ya nuna cewa ita tashi alkiyama da la yujalli hali waqtiha illa huwa kuma la tatikum illa bagtatan za ta zo ne abki kawai ba tare da an sani ba aka cewa dama za a tashi alkiyama din ne wata lokacin da a mutane suna cikin harkokinsu kowa wani na kasuwa wani na gona wani na ina kowa na harkoki ne kawai sai da busa ɗau shi kinan su kowa sai ya mutu na wurin gaba ɗaya kowa sai ya faɗa ya mutu na inda inda yake aiki shi ne Allah ya ce shi yasa a ba da za ta zo sai abki za ta zo la ta cikin illa bagtatan saboda haka to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yin bayani sai ya ce bal daraka ilmuhum fil akhirati ya ce bal bal dai ai su kafirin nan daraka ilmuhum fil akhirati wato ilimin su ya jahilci sanin lahira saboda haka ba su san ya lahira take ba shine ma'ana jahiluha sun jahilci ita lahira din nan ita tashi alkiyama din nan jahilul akhirati sun jahilci lahira din idaraka ilmuhum fil akhirati ay jahilu ilm al akhirah shine mana sun jahilci sanin shi lahira din yaya take saboda Allah madaukakin sarki ya kibaci kan kai da sanin ta kawai saboda haka sai zan watan sun jahilci ko san yaushe ne za a yi wannan tashar kiyama din ba a wannan da haka dai magabata daga cikin ma- a- ma- malamai sun fassara da cewa ma'ana shine watan sun jahilta shi alkiyama din ilimin su bai isa ya sanya tashi alkiyama nan yake ba to sannan a shi yasa kamar yadda ibn abbas radiyallahu anhu da shi da ibn zaidin dukansu suke magana cewa shi ibn abbas ya ce ai ma'ana gaba ilmuhu ai ilimin su ya faku ya bace game ta- game da shana alkiyama sana alkiyama ibn zaidin shi ma ce dalla ilmuhum fil akhirati fa laysa lahum fiha ilmun yace hum minha amun yace ai ilimin su ya bace game da sha'anin lahira sannan ba za- ba su da wani sani a cikin lahira din su makahima ne game- ganin lahira din to saboda haka sai ya zama kenan dai ita lahiran nan su duk da wannan abin da suke yi din to bo san yaushe za a yi ba Allah madaukakin sarki ya riga ya koya abu shi shi kadai ya san yaushe ne za a yi tashi alkiyama din nan sannan bayan haka a wanda wasu kuma daga cikin malamai har yanzu suka cewa kamar yadda shi a watan adawul khurasani sai ya ce to wani zai gani an rubuta shi bal adraka akwai wanda ya diba kila kwanan shi zai ga an rubuta shi bal adraka ilmuhum eh to saboda haka ana cewa bal daraka kuma ana cewa bal adraka din to shine saboda haka bal adraka ilmuhum sai ya ce ma'anan shi shine wato wai ganin su a cikin lafira wai ma'ana shine bal adraka ilmuhum wai ilimin su ya riski lahira ma'ana wai in sun ka mutu an ka tai lahira din ran tashi alkiyama ran nan ne za su tabbatar da akwai ta din dubu su yadda da ita din ba to amma ran nan ganin su ilimin su zai riske ta za su tabbatar da akwai ta din za su ganta amma lokacin da ganin bai da wani amfani tunda kaga ba su yi aiki na kwarai ba balle ko ya zama ganin na ta amfani su din ba to kaga sai ya zama bal adraka ilmuhum ilimin su ya riski lahira din in sun ka mutu sun ka isko ta kenan amma ga lokacin sadda ganin na ta din bai musu amfani tunda ba su da imani kenan to da haka shine sai ya zama shine bal adraka ilmuhum kenan za ka duk yadda aka kanta ko bal adraka din ko kuma bal daraka ilmu din ah mhm
wa qala alladhina kafaru aidha kunna turaban wa abauna inna lamukhrajun ah nan da aka ce bal daraka ilmuhum wato shine wasu malamai suka kawo cewa kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo ce ma'anan shi dai annahu alama anal inkari saboda aka wai ma'ana ana yi musu musu ne akan cewa wannan magana din cewa yace saboda in ka duba wastadalla ala sihati hadha alqawl bi anna ba'dahu balhum amuna wai ma'ana ay lam yudrik ilmuhum fil akhirati ilmin su bai riski lahira da ba shine bal daraka ilmuhum ilmin su bai riski sanin lahira ba bai kai su san lahira din ba sannan mujahid shi kuma yace am adraka ilmuhum min ya ce wannan shi kuma am adraka ilmuhum din sai yace min aina yudriku ilmuhum wai ta yaya ilmin su zai iya har su san sha'anin lahiran na yadda yake to ma'ana dai duka dai malamai sun ci dai maganganu dai ga menene abin da ake nufi shi to shine sai Allah yake cewa balhum bari dai su waɗannan kafirai din fi shakkin suna cikin kokanto min ha daga isashi alkiyama din saboda haka musu yadda ba suna musu suna ganin cewa kamar ba za a yi ba suna shakku da kokanto a cikin ta sallah ce balhum bari dai su waɗannan kafirin min ha amuna su makahi ne daga isashi alkiyama din nan ba su ganinta shine ma'ana wai sun makamce gani na watan makamta ta zuciya saboda haka ba makamta ta idanu shi a wajen Allah in kana makaho na ido to in dai kana mai imani da aiki na kwarai to shi a wajen Allah madaukin sarki to kai mai gani ne shi amma don kai kowa gani cikin duniyar nan amma zai zama baka ganin gaskiya mutum bai da imani to a wajen Allah wannan mutumin makaho ne to shine Allah yake cewa balhum minha amunun su sun makamce daga gan lahira din su kafirai sannan sai Allah ya ci gaba da cewa qalan ladina kafaru waɗannan da suka kafirce din nan sai suna cewa wa fi inkaril ba'thi a cikin musun tashi alkiyama din suna cewa yanzu idza kunna turaban idan mun ka zama ƙasa wa aba'una da mu da uwayenmu yanzu a inna la mukhrajuna yanzu za a hitar da mu daga cikin kabarbaran mu za a fito da mu daga cikin kabarin mu bayan mun mutu an rufe mu mun dade mun tsuwa don mun zama ƙasa da kashi mun zama ƙasa duk da uwayenmu na farko suna maki wasu da uwayensu na farko na canda wai a ciruta da su za a yi min alƙubur daga cikin kaburbara din to wannan shi yasa sai zama suna ta irin wannan iskili din suna ganin cewa ai ba za ta tashi alƙiyama ba kuma yadda muka sha karanta akwai sadda ma wasu daga cikin kafiran sai su ɗauko ƙashi wanda na wata dabba da ya mutu wanda duk ya kusa zama gari haka ga suna marmasa shi haka gaban manzo Allah suna cewa zuwa ga abin zaka cewa Allah za a tayarwa suna mamakin waya za a ce za a yi tashi alƙiyama ne to shi yasa Allah ya ce musu ai lalle Allah Allah yake cewa qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum Allah ce ai kware da gaske ga musu za ta su kware ku yace ka ga musu ko in suna iya masu zama kasa ko wato qul kunu hijar su zama duwatsuna aw hadidan ko kuma karfi aw khalqan mimma yakburu ko ma wace halitta wadda suka ganin tafi komai girma to Allah ce su zama ita ba kasa da kashi za su zama ko dutse za su zama su zama sai an tada su gudu to shine Allah yake cewa don haka ai ba ma wannan bale qadirina ala an nusawiya bananahu Allah ce ko zana in ya tso mutum ma sai an tayar mai da su daidai duwa da su kidan to shi yasa suna maki waya za a yi haka sai suka ce ai laqad wa'idna nahnu laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asadirul awwalin a to shikenan sai suna cewa laƙar wa idina haza to a yi lalle mu an rige ai manon ga alƙawalin na hannu mu wa aba'una da uwayenmu min ƙablu tun gabanin yanzu ai duk su ma uwayenmu da an ci manzu a tar da su ba amma ga har yanzu ba ta shi su din ba wai su suna ganin ai ba gare su yanzu an kafala ba ai da ma tun tunan an daɗe ana ci musu a tashi alƙiyama din amma ga suna har yanzu ba su gani ba amma yanzu harka ce ai uwa ne wanda ke na kafiri wanda rashin fahimta amma in ba haka nan ba yanzu ai duk wanda ya mutu shi ya tashi da kiyama gare shi ko ku to da mutu ya mutu shi ya tashi da kiyama gare shi to magana ta kare ah to in ba haka ba sun ga uwayen nasu sun mutu ne to ai magana tashi kiyama ya riga ya faru ga uwayen su ne to ka gani dama ai an tun da haka gidi an ce maka za a mutu kuma ka ga a mutu ne shi yasa ka ga shi ta mutuwa ma ko kafirin ai dole ba har yanzu ba taba da wani kafiri wanda ce shi bai yadda da ana mutuwa ba ko ku ya san dole sai ya mutu ko mi kafirci ne ya san da dole sai ya mutu amma tun da haka nan kuma lokaci take suna ta ina harkar su na shirme musamman a ɓangare da likitanci sai ka ga ka'idar ta bature kana iya mutum ana iya kai wani asibiti rashin lafiya wai idan ya mutu ana iya a ce ailahin likitan ne saboda shi ne inda an yi kaza da kaza da kaza aida bai mutu ba kaga suna yin haka nan ga ka'idar su saboda haka akwai ma wanda ma za ka iya samu in ma an ka ga alaman kamar sakaci sakaci da likita ma sai ya biya diya mutum ya mutu din wai shi abba ya aikin ba daidai wa da kamata ba aida bai mutu ba yawwa eh to kaga ne to kaga tun da haka ne to kaga kuma tun da haka ne wai in to likitanci din a mai da hankali din ba a yi emergency din cikin lokaci taki din a zo a yau na aiki din shi ka hana a mutu ina wanda ya kago da likitanci dudu ne kenan nan to balle a to shi ne to me yasa mutu shi kuma to ai aka kenan wanda don kirkiro da likitanci dudu ne gaba ɗaya ai ba to kuma ba a taɓa yin wani shugaba har yanzu wanda an ka ce ya ƙi mutuwa ba har yanzu ba shi ba tunda har yanzu duk da yadda zaka tace ana ta labaran shugabannin kasashen ga na turai menene har yanzu ban taba jin wani an ce ga wani daga cikin su ba mai shekara 200 ba har yanzu ban ji shi ba to kaga tunda haka ne ko ta za a yi a ce watan suna mamakin cewa a ce tashi alkiyama ba zai yi ba to shi Allah madauke sarki mutuwa din nan dai dole ne kowa su yayi ta ko mutum ya yadda ko ma yana ganin bai so din bai tashin ba tunda ai ai mutane da daman gaske wadanda suna tsoron mutuwa ko amma kuma kaga ba ta wasa daukar su ba na taba ganin wani mutum wata rana wai mota ya hau wai shi tsoron mutuwa ya kai shi bai su mutuwa kwata-kwata baya son ta to ko da ya hau mota a sai an kaje sai dai an ka dan samu hadari bisa hanyar wasu mutane sun ka hadu sun ka hadu daga cikin motar to ana nan to an zo an tsaya da ana dauko waɗanda sun ka faɗi ana dan wanda sun ka ji rauni da yawa to shi kuma shi amma yana cikin wanda bai ji rauni ba ko rauni bai samu ba shi a yana nan kawai sai kula ashe kai bai sani ba ashe kai wani ya mutu ciki cikin waɗanda aka haɗin da aka yi shi ko bai kula ba sai can daga baya bayan kusan an gama kimtsa komai sai ga ana ɗauka magana ga shi ya mutu ai yana ganin haka nan sai kawai baya da gudu shi ya ce ashe shi bai sani ba ashe ta biyo cikin mota bai sani ba wai shi bai sani ba wai ashe mutuwa wai ta biyo cikin mota wai shi bai sani ba saboda haka shi bai kara hawa mota na tunda da mota ta biyo cikin bai sani ba wai sai shi ya fasa hawa mota to ga gani to ya za a ya za a yi wace kwace mutuwa ai kaga ba yi ba duk ina abin da za ka yi ba za ta bai yi ba ko kaga ai kuna ai wanda ka yi wannan ko wanda zai kalla duk girman bedi ya ce duk kunnuwan gana kunnuwan bedi ga kowace su a shekarun da za kara na duniya to ka gani rayuwa kenan ka gani kallon babban ce ya ce duk kunnuwa ne shekaru ana ne shekaru da kara na gaba kenan to di ba gani to shi yasa ita rayuwa dole ne sai ya mutu dole ne ko mutum ya shirya ko bai shirya ba subhanallahi to kaga balle irin yanzu za a ganin mutuwa ma ga ta cika alhoma da yawa nan take yanzu yanzu kuna rabuwa da mutum kawai kaji an ce kawai mutum ya mutu ka je yanzu kawai ban fara mutum ya hau mota zai ta yakurin ɗaya kaji an ce ya samu haɗari shi kenan ko ya faɗo ga sunan mala abubuwan kala kala ko ina haɗin ma na mashin sai a yi mutum ya mutu ba ma na mota ba ga sunan subhanallah to Allah ya samu cika da imani a to don haka nan shi yasa su kafiran suna ganin cewa yanzu sun ka mutu wai kuma a ce za a haikar da suwa sun ka ce kai gaskiya an muna irin wangan alƙawarin da mu da wayan namu min kabul tun gaba ne yanzu sai sun ka ce in haza kai wannan abun ba komai bane ba illa asadirul awwalina sai kareci karecin mutanen farko ne kawai wai kaji wai a ce ya an ka mutu za a tashi duk wanda ya mutu a tare da tashi alkiyama sai sun ka ci wannan kage-kage na mutanen farko wai mutanen da ne suka wannan karece-karecen don haka ga an ka mutu ba magana tashi kuma har yanzu ai kaga akwai ina jin me sunan akwai bangaren da waɗanda suke su har yanzu din ana ce musu dahariyawa ko waɗanda su ga ka'ida su wai su ba su yarda da akwai tashi alkiyama a kawai rayuwa da ce kurun in rayuwa ka ta kare kawai za ka mutu shikenan kurun shikenan ba magana tashi alƙiyama su ba wani abun ba amma ya huluka na ilar dahar su ba su ma yadda da akwai Allah ba su zamani ne kawai dai in lokacin ka wuce kawai ka mutu shikenan to to eh shike shi yawa kai ba kaga wata asfa kenan su gare su shikenan suna ganin kawai da kai asfa ne kawai mutuwa da zakai ko ba magana tashi alƙiyama shikenan to kaga to kaga irin wannan duk abubuwa zaka ta ganin su kashi kashi su kafirin haka zaka isko kowanne ana cewa shi yasa aka taba shirya wato wani a daga cikin shugabanni ne aka ce za a yi mukabala da shi da waɗansu waɗanda ba su yarda da za a yi tashi alƙiyama din ba sai babban malami ne sai an ka zo sai lati lokacin da an kasa shi kuma sai bai ta lokacin ba ya zanne ne sai da wuri ya kure da yawa sannan sai ya zo yana zuwa yana sauri ya zo aka ce ah me ka faru an kai kai zonin ka tun da zo an tira sai ce a a ai abin da ya tsaya da shi wato wani abu ne ya tsaya kallo abin mamaki ya zo ne yana tafiya sai ɗaya isko wani wuri kusa ga bakin ruwa kawai sai ya ga wani icci ya sare kanshi ya yanki kai ne ya mai da kai ne kamar katako ya haɗa jirgin ruwa da kai ne kuma ya shiga cikin ruwa da kwarci kenan tafiya shi ne shi ya tsaya da shi wajen kallo shi yasa bai saurin kawo ba sai sun kace at kai wagga irin ƙarya ya za a yi da ita sai sai ce ya ƙarya sun kace ya ba kai ko ya za ya ce ce ya sare kai ne ya mai da kai ne jirgin ruwa kuma ya shiga cikin ruwa kuma ya tafiya kuma da kai ne ba ta da kowa ya ba sai ce to to yanzu ya ce bai haka ne ya za a shi ko mutum ya halitta kai ne shi kuma ba wanda ya halicce shi kuma kuma ya zo ya mutu eh to ai kaga shi yana so ba shi ya takaice magana ta kaga kaga ya takaice magana ne ba sai ai wata makabala ba da to kai kana musu wai an yi to ya za a shi ko kaga mutum kuma kai ka ce kai baka yarda da akwai wani Allah wanda ya shi ba ya za a shi mutum da ya kai da shi kuma ya zo ya ce tasarrufin kai ne ya zo ya kashe kai ne ka gani to ka gani to saboda haka ka gani irin waɗannan abubuwan su ne to kaga wannan da yake yomi na na malamai to ga kashi yasa suke cewa na kan ga su ai wannan maganganu su yadda ba duk labaran mutanen farko ne kurum wai su ne suka cewa za a yi wannan za ka ga ai ma su tsada min kadhibi abubuwan da mutanen farko ne sun kan rubuta na kareci kareci kawai albasu ba da mautu kadhibun suka ce ai tashi alƙiyama bayan mutuwa ƙarya ne wannan abin saboda haka ba ba yi ne subhanallahi to sannan kuma kila wasu kuma suka ce liman qablana wa huwa la yumkinu suka ce za ka bai yiwuwa ne to sai Allah ce to shikenan amma ai ku ce ku kul siru fil ardi mana
قل سيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تهزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
to shine sai Allah ya ce to yanzu yana so ya ba su misali sai ce kul ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siru fil ardi to yanzu ku tafi a cikin bayan ƙasa ku gani fanzuru ku diba ku gani wai kaifa kana aqibatul mujrimina yaya karshen mutanen banza ya kasance kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba yaya karshen su ya kasance shine aqibatul mujrimina yaya karshen mujrimai mutanen banza kafirai ya kasance bi inkarihim da musun su da suke yin tashar kiyama wa hiya halakihim bil azabi shine ma'ana wai Allah yana so su tai su diba su gani halakawar da Allah ya masu da azabar da an ka kan masu su tai su kalla mana don ya zama aya gare su su san cewa wannan lamarin in suna haka su ma tana iya faruwa gare su Allah sa rufi lardin ne ya hana su a cikin bayan ƙasa ɗin wata fakkaru su yi tunani fi man qablahum a cikin waɗanda aka gabanin su allazina ankaru hadal ba'sa waɗanda sun kai musu wanga tashi alƙiyama din faqad uhliku saboda haka hakika duk an halakar da su ba wahum su ma waɗannan kafirin da suke cewa musu yadda ba Allah ce to sai kula kula su ma za a halakar da su sai Allah ce amma duk da haka sai dawo zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yace wala tahzan alaihim ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yi bakin ciki ga waɗannan mutane din saboda haka ga kai damu ga kai bakin ciki don kayi masu wa'azi sun ki imani kyale su wala takun fi daikin kada ka kasance a cikin kunci min mayan kuruna daga cikin irin makicin da suke shirya maka kakka damu daga gare su ba su kurun shine hazihi aka ce wannan tasliyatun watan ban hankuri ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana shine la tahtam bi makrihim kada ka himmantu da makicin da suka yi alaika gare ka fa inna nasiruka mu za mu taimake ka alaihim akan su ba makaruhun makicin su la ya ati bi shay'in bai zuwa da komai saboda haka shi yasa nan Allah yana gwada manzo Allah ne sallallahu cewa ya kiyaye kurun ba ruwan shi ya kyale su duk abinda annan ko menene ba za su yi mashi komai ba wannan kuma har gobe haka lamarin yake duk wanda zai dogara ga Allah ya miƙa lamarin shi ga Allah duk yanda za a taruwa don ɗaya an cutar da shi ya to in dai tsakani da Allah lalle tabbas shi a cikin rayuwar tashi ya dogara ga Allah ba wai shakku ka sai akwai wanda zaka ga kamar ya da Allah ma kuma da ƙarshe kushe kujin da haka ne to shi Allah ya son ka sallama gare shi gaba ɗaya ne ka yadda lalle Allah shi zai iya tsare ka zai iya kare ka kan komi to shi kenan kuma sannan sai a dage da kuma yawan addu'o'i to in mutai wannan to za ka ga duk irin makicin da za a shirya maka a ma menene to duk Allah zai tsare mutum ko menene to mutum nawa za ka ganin cewa jama'a yana da makiya da yawa yana da mahasara da yawa ga sunan koyaushe amma kuma ka ga ana ta karawa da shi kuma yana nan Allah ya tsare shi kaga karfin imanin shi da dogara shi ga Allah shine zai mai wannan aiki to shi yasa kowane annabi zaka isko in Allah ya aiko shi haka yake yi sai ka ji kafiran suna yi sai Allah ya ce kyale su ka faɗa musu sai dai ka ji kowane annabi yana cewa shi ya miƙa lamarin shi ga Allah ya dogara ga Allah saboda haka duk abin da su sun dade su te su yi kowane annabi haka yake ga musu ya ƙarshe a gama duk gwamnati da za a aiko mene ne kuma shikenan ta ƙare amma in da ka riga ka doga Allah to shikenan magana in ka ga wani abu ya same ka sai dai wanda Allah ya aiko shi kurum amma in dai ba haka nan ba to duk wani abu wanda za a yi to za ka isko in Allah ya tsara mutum daga shi tun daga abin da ya shahi na makirci ne na jama'a din sihiri ne wanda za a yi maka ko irin masu kwallon maka ne za su maka ko menene ne za ka isko tun da ka san shi irin abubuwan duka sunan birji din wanda wani yana yi maka wani abu wanda yake na sihiri na cutar da kai to shi ma mutum ya nace da yawan addu'o'i irin musamman irin su kulhu Allahu da ake karanta kafa uku irin falaki da nasu ma kafa uku uku misali dukan su ana karanta su daga cikin waɗanda in mutum yana su irin su atul kursi su ma su da kaji aka so amana da su dinnan duk suna daga cikin ayoyi waɗanda in mutum yana addu'a na roƙon Allah kansu Allah zai tsaye daga sharrin duk wanda zai nufi shi da wani abu to kaga sai kaga an zo an taya mutum makici na hili da na ɓoye amma kaga an daɗe ana ta karawa da mutum yana nan shi dai abin da aka so kai cikin rayuwarka kada ka kodurta za ka kana da mummunan niyya na cuta mu zabi a'a kai ka sa gaban ka kawai ka fuskanci Allah tsura kurun in an ka samu haka nan to za ka isko insha Allah babu wanda sai dai shi wanda duk zai zai zahi ko wasan taka din sai dai ga kana ci gaba amma shi gona da yawa wannan ka'ida ne kuma da dama insha Allah za a ga wannan abin yana faruwa din matuƙa da gaske kaga mutum abin yana faruwa din wanda ana jin zafin nashi sai ka isko duk waɗanda suke jin zafin da hasar tashi din su ka yin ƙasa amma shi ko lamarin shi yana yin sama in dai shi ya wanke zuciya ta bai da ni amma in kam shi ma zuciya ta shi ma ta zama irin tasu din shi ma kokarin ka cuta masa to an samu matsala kina an zama dai amma dai in ka zama kai ba ka ne cuta din kai da iyaka dai kana kare kanka roƙon Allah na tsari kun dai tsari ka daga sharrin su shike na magana ta kare ai shi yasa ka ga can Allah saukar da wadannan ayoyi ko su qulul bin nasi malikin nasi ilahi nasi min sharril waswasil ha irin falaki da nasi ko qulul bil falaki min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha wa min sharri nafasati wa min sharri hasidin iza hasada ko cewa ka mutum ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin masu hasada duk lokacin za su mashi hasada din ai kaga wannan lokacin da a mutane aka samu daga cikin yahudawa aka ce wani sun kawo maza Allah sihiri wai don ɗaya su cutar da shi ko kuma don su kashe shi gaba ɗaya to kaga ai lokacin ne kuma abin ɗan so ya kama shi to lokacin ne sai Allah su kammala maza Allah ga ayo an kace ci gaba da karanta su saboda kai ci gaba da karanta su shikenan komai zai walwalewa to shi yasa malamai suka ce don hakan ko yaushe ne mutum in zai amfani da su shi ma shi ma Allah zai ba shi kariya daga sharrin mutane ne to Allah ya kare tsare mu daga sharrin mutane to don haka to shine nan a ya ce don hakan ga kai kai hakuri manzo Allah ka kyale su duk ma kici za su kyale su to sai Allah ya ce ya kuluna wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin
sai Allah madaukin sarki ya ce wai kuluna suna cewa wai mata hadal wa'adu yaushe wanga alƙawalin zai kasancewa na tashi alƙiyama din ko kuma na azabar da kaka cewa za a kawo din shine yaushe wannan alƙawalin na azabar zai zuwa in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne yaushe zai tahuwa
wala sa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tastajilun wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahu qalalin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun
sai Allah madaukin sarki ya ce waya kulu a ya ce don saboda haka su suna cewa wai wasu za a yi madin tashin wai wasu za a kawo musu wannan azaba din to Allah ya ce kul ka gaya musu asa an ya kuna ai shi wannan abun na alƙawarin na azaba din ya kusa ya zamo radifa lakum ya zama kusa gare ku wai ma'ana shine ba'dul ladzi tastajiluna din shine kul ka gaya musu asa an ya kuna radifa lakum ba'dul ladzi tastajiluna sashin abun nan da kuka neman gaugawa da shi na azaba a kawo muku din tura da falakum ya kusa gare ku din gashi nan ba ya da nisa ku shi yasa ko tashar kiyamar suka ta gani ai su ba za a yi ba shi yasa kaji Allah na cewa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna ganin nesa yake Allah ya ce mu kuma muna ganin kusa kusa yake to amma inda mutum zai tabbatar da tashar kiyamar kusa kusa yake bai da nisa ai yanzu mutum ya kalla ya gani wato kana cikin shekarunka kana ganin kai kuciya gare ka har yanzu da sauranka kullun kullun mutum yana kallon wannan din amma kaga a hankali hankali kawai sai dai mutum ya ta ganin da ta ta ta ko sai mutum ga ya aure ko dan nan kawai sai ya ga ya fara samun diya kawai daga nan sai ga jikoki su fara suguwa kaga na fara na irda magana suguwa ta ko sai kaga amma ya gari dai kuma haka mutum ya dawo da komai za a sai an bide shi ya zama da cibin gida to daga nan kawai sai da wata rana ma sai ga wasu abun ma
to wani lokacin ma sai ka gama an kai ma inda ya kai shi kai nema ba magana cikin gida ba ne shi kai nema abubuwan ma ba sai sai dai wake ta ci ya ne wani ta yi wai shi ma ya nauyi yanzu subhanallah sai ka gama ya gani shi ma ba shi shi yasa wai wani yake cewa wai da ka ji an fara cewa ba ba ya ce sunan ka baka kenan to kaga shi kaga shi a wani Allah shi yasa shi wani Allah don gaban kusa ya ganin su mutuwa din shi ga Allah kusa kusa take shi ko dan sai ta ganin kawai nesa ne kuma alhali ba abin yake haka abin yake ba sai mutum ya kalli ya tashi tare da baban shi kila ma sanda yana karami yana ganin baban yana dan sauran shekarun kurciya kurciya amma sai ga an waye gari baban nashi yanzu awa ya wuce shi ma ba shi to kaga kai ma haka nan sai an kai tana balle ma a cikin abu gidan ku to kaga ne to balle mutuwar da ba ruwanta da da girman ka shekaru ka ko menene ko yaushe ma ya faruwa ta kai ko yaushe balle yanzu ta yi arha da yawa yanzu ko ina tana ya faruwa yanzu rashin lahiya na aika mutum a kwanta da mutum ɗaya ka je an tashi ba da shi ba kana iya ta yanzu hatsari ya tare a wuta cikin lokaci ya kana da daga abubuwa da suka ta faruwa ma ka ce can daji ne a wani wuri ne bisa hanya ne ana haɗuwa da miyagun mutane kuma ga sunan ko mutuwar dai ga tunan da arha da yawa to ka gani shi dan adam sai ta gani abin kullun kai ba yanzu ba ai inda yana jin jiki ne da lahiya da ka je mutum ya sallama sai in ya ji rashin lahiya ta kama shi ya ji kuma ta yi nauyi da yawa to sannan ɗaya za ka je mutum ya sallama sai ka je yana wasiyar da to ka gani to shi a wajen Allah abin duk kusa yake ba ta da nisa shi yasa su laraba suna kare magana suna cewa wai kullu ma huwa atin qaribun duk abin da an ga ce yana nan tahi to kusa kusa yake bai da nisa da an ce abin na nan tahi to bai da nisa to haka rayuwa take tafiya din to Allah samu cika da imani a to don haka shine a yake cewa da haka ba'dul ladzi tasajidu abinda kuke gaugawa sashin abinda kuke gaugawa din nan nema wanda kusan a gaugato maka a kawo muku shiya na azaba to karo ba lakum ya kusa gare ku saboda haka antum tasajiduna azaba kuna neman wai gaugawa azaba saboda haka yumkinu yana yiwuwa anna ba'dul azabi cewa sashin ita wannan azaba da kuke nema din karo ba minkum ya kusa gare ku saboda haka aka ce fa hasadalhumul qatlu sai ko gashi an ka kakashe su yau ma badarin ranar da aka yakin badar sun zo suna cewa in gaskiya ne a kama su azaban mana to shi ko Allah sai bai sauko musu da daga bisa ba da Allah tashi azaba tasu sai an kashi ta wajen yakin badar kasan yakin badar shi a yaki na farko wanda manzo Allah ya tare da shi da kafiran makka shi an na farko don ga lokacin irin yanzu ne ba cikin azumi watan ramadan ne yana jin ajiya ne ko shekaran jiya ma ne zai kama a lokacin daidai ranar da an kai wannan yakin ne to su saboda mutanen makkan da lokacin duk wanda zai hijira ya ban makka ya kuma madina cewa suka ba su yadda mutum ya yi hijira ba dole su ya ba duke da ya mallaka su ya ba musu ita da iyalai da dukiya sun dole ya bata na ya ta shi kadai alaiku eh saboda haka tun da nan su ɗaya su ce nan ma ya aura ko ɗan ganin su ta makka saboda haka wanda su yadda ba haka nan za ka ce kai kadai su ko sabai saboda ƙarfin imani kuma sun yadda mutum ya yadda ya ba komi ɗaya ta yi ba su to sanadi haka nan su kaga sun an shi dukiyoyin jama'a da yawa to sai wata rana su mutane maka suna harkokin kasuwanci suna zuwa da ƙasar sham suna sau kayayyaki na kasuwanci dukiya mai yawa to sun kai wannan hitar sai manzo Allah ya ce to waɗannan mutane tunda sun kai haka kamata ya aje can in sun ka dawo da wurin haka kasuwan na a tare su duk dukiyar sun kai ta a kwaci kita ba don komi ba don ya zama sakamakon duke waɗancan musulmi da aka kwaci can garin makaɗa kaga wanda bai sani ba sai ya kawo ayi lahi ko to ayi don saboda sun cutar wajen musulmi da yawa sun kwatan musu dukiyoyi masu ɗimbin yawa to sai ya ce da saboda aka kwaci ki wannan ɗin to wai kamin ko da aka shirya wannan ɗin sai daga cikin munafukai wasu kama za sun kai sanar da labarin garin makaɗa sun ka faɗa musu ga abin da ake ciki su ko mutanen maka ana gaya musu haka nan ɗin gaba ɗaya sai sun kai shiri nan take sai suka haɗa runduna su musulmi duka duka su 300 ne da goma sha uku sun ka hito wurin wannan aikin za su tafiya su ko kafiran sai ga sun hito su mutum dubu kaga allon kaso uku mago to ai kaga kaga ko 900 an ka ce ai kaga sun lunka kina uku to ga su dubu ma kuma su musulmi ga ba da ni yaki ne an ka tawada ma an zo ne dai da dubba wanda adda wasu makaman kirki haka nan don mafi yawanci duka duka wanda adda makami kwarai bai wuce mutum goma a same su dai masu lahiyar takobi ko kibiya lahiyar ba su wuce mutum goma ko sha wani abu shi kinan duk saura kawai dai daga wanda adda sun gumi sai wanda adda wani ce ga sunan dai duk su ne kura an kai to su kuma ga sunan riga sun yi shiri bisa da dawakin su kuma su kaga musulmi duk mahiyanci wasu kasu duk kasa ake ko dawakin ba su da suna hawa ɗin to da ma ko can talakawa ne don an an shi abubuwan nasu can su ko sun fito bisa ga dawaki ga kuma takubba ga kuma kibo da komi sun shiryo to lokacin ne sun haka cewa to ayyawa za su kai ƙarshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka zo su mutane maka sun kai to din sun ka ce za su zo su tare jama'a ta su da su tafi wadin don su kare dukiyarsu ka a kwace ta din to su kuma musulmi ba su da labarin an yi haka an sanar da su din kawai sai aka zo an ka haɗu ana zuwa sai sun kaɗu wannan wurin sunan wata rijiya ce da ma badar din eh shi wannan wanda aka cewa badar din sunan rijiya ce a wurin nan inda an ka yakin ne wannan rijiya aka cewa badar din to shine lokacin da aka zo sai kawai musulmi sun kaɗu da waɗannan kafirai su dubu ga su kuma su 300 da wani abu da goma sha uku nan ne manzo Allah tsaya na shawari to yanzu ya ku gani me ya kamata shin mu yaƙe su koko dai kawai mu kyale su mu tafiye mu tunda ma'ana sun hisu yawa shine su dai waɗanda an musulmi na kwarai ɗin kan inda ba munafikai munafikai ba su kan su kaɗai ba za su amana ba za su su ba amma da dukkan su musulmi nan gaba da sun kaci to manzo Allah ai mu ba za mu yi maka irin yanda banu isra'il sun kawo annabi Musa ba don kasu shi abin sun kace fa zahab wala buka fa qatila inna ha huna qa'iduna su haka sun kace ma annabi Musa sun kace annabi Musa kai saboda su da sun ga alaman mutanen kasu hekarin su sun kace ma annabi Musa kai ka ce da ubangijin da aka fita can ku yakin nan mu kan muna nan ba mu zuwa subhanallahi to su kuma musulmi sun ka ce mu kan manzo Allah ba za mu maka haka nan ba za mu ce maka dai fa zahab wa rabbuka fa qatila inna ma'akum qatiluna suka ce za mu ce ka je da kai da ubangiji ku yaki mu ma muna tare da ku za mu yaki mu ma sun ka ce haka za a yi to saboda haka sun ka zo sun kai wa a gaba ɗaya kowa ya aminta to shi yasa an ka zo har lokacin an zo an ce to yanzu abin da ya kamata su kafiran na maka din har sun ce to yanzu tunda dai kun ga yanzu mutanen mu dukiyar mu sun wuce don ba a haɗu su ba sai sun kabi wata hanya can su masu dukiyar wadda su musulmi ba su gansu ba sai dai sun kaɗu da waɗanga kafin wani sun ka zo da niyya yaƙi din to lokacin an ce sai da su wasu kafin sun ka ce to kamata ya yi a koma tunda dai dukiyar su ta tsira su abu jali sun ka ce ha ba ha ai dole ne sai sun zo sun yaƙi musulmi sun gama da su sun sha giya sun yi duk abin da sun haka dama a shekarar kwanan ne zai su duk ran da aka kasu abuja da ran da aka hito su ta fari ya ke su da manzo Allah kuma ran nan duk aka yi da su mutum 70 duk mai mai shugabannin duk aka kashe su duk na aka kashe su ana cewa shi abuja abuja hali din aka ce lokacin da akwai abdullahi bin mas'ud shi mutum ne mai dan jiki dan karamin jiki gare shi kwarai da gaske Allah sarki to shine sai aka ce yana zanne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce shin wai kai baka tashi to kai baka shiga sai ce manzo Allah iri na mi zai yi tun da harka ce ta karfi mana dan jiki gare shi karami ne shi sosai sai ya ce aka ce mura ku kana ka samu irin nazari da kai mura aka ce yana zuwa sai isko an goge Abuja hal amma bai ida mutuwa ba ga kwanci to yana zuwa ka ga samu da shi din ko tun da bai komi shi lokacin Abuja hal yana zuwa sai ya ce to ya ce to amma yanzu kai Abuja hal abin da za a yi kame in ku zo in ya ce kamata ya yi kame ka yi da mutuwa ka yi imani da Allah in koma in faɗa manzo Allah cewa ko kamin ka mutu ka yi imani da Allah ya ce a ya ce ai abin kunya ne abin kunya ne gare shi shi a ce wai yanzu wai zai mutu wai zo yi imani da manzo Allah ya ce abin yi wa wannan subhanallah eh ya ce ba zai yi ba ce sallan ba zai yi ba to shi kuma da ya ga zai ɗauko takobi sai ce a'a ya dakata kai sai shi takobi manzo Allah ga takobi na ne ya sa na shi sai shi wai saboda kiyata da annabi din wai ko takobi annabi ya tabe shi ba gashi ko jina jina bai ya komi ya kusa mutuwa ba subhanallahi saboda tsanan kiya shi yasa ai manzo Allah yake cewa shi fir'auna ne yana ne Musa muni ai ka san fir'auna ne Musa ai kaga shi da ya ga halaka ai kaga ya ce shi ma imani go amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin haka yace amma shi ku kaga gashi ya ce shi na abin koya ne girshe bi Muhammadu ya subhanallahi shi ko abdullahi bin mas'ud ya isa ta kube ida sali shi kenan aka ce ya kulla ya kulla zare ga kan nashi ya jawo ya dace kika ya kawo manzo Allah ya gara mashi to kaga ya samu irin nashi kenan Allah to ran nan duk aka kashe su 70 sannan kuma an ka kame mutum 70 matsayin hursu na yaki kuma ka san da kaga an kai an kame mutum ga shiga hannu ya kai kari kenan ko to ka gani kaga in kalisa mutum 140 kenan kaga cikin duk an ce an cire mutum 140 saura sun hakuma a guje da raunuka da sauran wahalhalun sun kashe kuma to su sun ka koma cikin wahala wasu da rauni wasu ga sunan da rada haka an kuma to kaga shi awon na yakin da kaga kenan su suna cewa ina azaba a kawo musu mana to sai Allah bai kawo musu da bai ba sai haka musu ita da ta hannun annabi da kanshi to kuma kaga ai irin wanda an kama su mai tashi hankali din ce saboda duk shugabannin ne aka kashe ka san gagari a ce manyan mutane gaba ɗaya ne sun ka haɗu a ce su ne ɗaya ranar sun ka mutu yau ina ganin ba manyan mutane ba ga gari guda a ce mutum saba'in sun mutu ɗaya rana ko da ba kowa ko ba da ba kowa ne ba ma'ana ko ba irin waɗanda shugabannin gari bane ba a ce mutum saba'in ya mutu ba karamin tashi hankali bane to to balle waɗanda shugabannin ne ka gani to kaga balle shugabannin garin ne ba wai su ne shugabannin garin su ne shugabannin garin fa kana gani amma su ne aka shi mutum 70 din to shine nan a yake cewa saboda haka abinda suka nema din na azaba to sai gashi an kawo shi ranar badr din wa baqil azabi sauran azaba kuma sai atihim zai zo musu ba'da al-maut bayan sun mutu saboda haka shine wanda muka karanta a jiya cewa lokacin da za a yi wannan na badr din shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama a ya zo ya gaya masa habbai ya ta gununa musu ya ce nan kowanne sai annabi ya gwada cewa nan wani za a kashe shi wani kuma nan za a kashe wani za a kashe shi ko yana cikin jiya karatun da mun kai wanda muka ce yana daga cikin gaiban da Allah sanar da manzo Allah sallallahu alaihi tun daga shi kamin a zo yakin ne amma sai gashi yana gwadin kafirin wuri kaza za a kashe wani wuri kuma shi gashi ruwa kuma imamu sun ya rubuta hadisin sai gashi mai ruwa ya ce kuma ya ce wallahi hadda rantsuwa ya ce duk ba wanda ya kuskure nan wurin inda annabi ya gwada daidai inda annabi ya gwada kowa zai mutu ne ya mutu to kaga haka an kai masu to shine na Allah yake tabbatar da cewa ya kusa azaba ta kusa zo masu da suka nema din to sai Allah ya ce wa inna rabbaka haqiqa ubangijinka lazu fadlin ala nasi yace wallahi ma'abucin fadala ne ga mutane wa minhu yana daga cikin fadala Allah ta'khirul azabi jinkirin azaba anil kuffar ga kafirai don haka yana daga cikin fadala da Allah ya masu na jinkirin azaba fadala bai kalma a saboda haka sai ya zama jinkirta azaba shi kai ne daga cikin fadalar da Allah ya wa mutane tunda kowanne an san al'ummomin sun gabata waɗanda sun ka wuce da sun yi halakar da su aka gaba ɗaya to amma su kuma waɗannan sai ya zama Allah ya masu jinkirin ba za a halakar da su ba an haƙyale su ɗin kaga wannan yana daga cikin abin da an kai musu na fadala kenan sai Allah ce amma duk da haka nan walakin da aksarhum sai dai mafi yawancin su su kafiran nan la yashkuruna ba su gode ma Allah fal kuffaru su waɗannan kafirai din la yashkuruna ba su yin godiya ga ta'khir al'azabi jikirin azabar da Allah ya masu din li inkarihim wa quwahu saboda suna musun tashi alkiyama din suna musun cewa azaba za ta zo masu din shi yasa kaji can muke yanda muka karanta cewa har abin da masu ke cewa Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wai in gaskiya ne shi manzo Allah wai annabi ne shi wai ya sa a yi musu ruwan duwatsuna daga sama mana Allah ya halaka da su subhanallahi kaji izgi ai ce Allah ya sauki to shine Allah ya ce wa inna rabbaka a haƙiƙa ubangijinka la ya alamu ya san
wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinna suduruhum wa ma yulinun wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin
sai Allah ya ce wa inna rabbaka hakika ubangijinka la ya alamu ya ce wallahi ya san ma tukinna suduruhum abinda kirazan su ka boyewa wai ma'ana duk abin da sun ka ɓoye cikin zuciyoyinsu to Allah ya san da wannan abin ɗin ya san da shi ya to haka ga shi yasa duk abin da zaka sa cikin zuciya ko kai wasa wasi ko duk abin da zaka yi dai to Allah ya sani Shi ne Allah ya san abin da suke ɓoyewa sannan wa ma yu'li nuna da abin da suke bayyanawa da su yi bayyane da su ɓoye duka dai Allah ya sani sannan sai Allah ya ce wa ma min ga'ibatin yace babu wani abu wanda yake mai ɓoyewa ai shay'un ga'ibun babu wani abu wanda yake ɓoyayye a cikin gayatul khafa'i a cikin ƙololo ɓoyewa fis sama'i a cikin sama wal ardi da kuma cikin ƙasa illa fi kitabi mubinin face sai yana cikin littafi mabayyani wai ma'ana komi yana cikin yana rubuce a cikin lahul mahfuzi saboda duk abin da za ka gani duk wanda za a yi duniya tun daga farkon duniya har ta ƙare yana can a rubuce cikin lahul mahfuzi komi komi na rubuce saboda haka babu wani abu wanda ba cikin a lahul mahfuzi a rubuce to shi yasa Allah ya ce duk wani abu wanda kuma ka sani a ciki wanda yake abu to duka dai yana nan a cikin lahul mahfuzi Allah ya rubuta shi an san da komi da komi sai Allah ce inna hadha alquran
inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'ila an akthar alladhi hum fihi yakhtalifun wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin wa inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi وهو العزيز العليم آه saboda haka sai Allah madaukin sarki yace inna rabbaka ah yake cewa haka inna hazal qur'ana hakika shi wanga alqur'ani din ya qussu ala bani isra'ila yana kissanta ma banu isra'ila almawjudin fi zamanin nabiyina waɗanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi yana ba su labarin aksaral lazihum fi yakhtalifuna mafi yawancin abin da suke sabani a cikin shi don haka ga dukkanin abin da suke ganin ba su yadda da shi ba ko suna jayayya ko suna zuwa bani cikin shi to komi da komi dai Allah yana karanta musu shi ya a cikin ga alqur'ani din sannan sai Allah ya ce wa innahu haqiqa shi alqur'anin nan lahudan yace wallahi shiriya ne ga watan watan minad dalali minad dalalati daga cikin bata wai shi yana fitar da mutum daga cikin bata ya mai da shi zuwa ga shiriya sannan wa rahmatun shi alqur'anin nan rahama ne lil mu'minina ga masu imani min al azabi saboda haka rahama ne shi Allah ba zai azabtar da wanda sun kai imani ba sannan wanda sun kafice su kadin Allah zai ma azaba sai Allah ce inna rabbaka haqiqa ubangijinka yaqdi bainahum yana yin hukunci tsakanin su su waɗannan kafiran ka gairihim kamar wanin su yawmal qiyamati ranar qiyama to duka ran Allah zai musu hukunci bi hukumihi da adalcin shi saboda haka Allah zai musu hukunci kuma da adalci kowa abin da ya shi za a saka mashi ba wanda za a kara ma cikin aikin da ya aikata mara kyau har aiki na lada ne cikin fadala ta Allah Allah yake kara ma mutum amma na saba mashi to ba abin da Allah yake karawa ciki duk abin da mutum ya shi za a mashi sai Allah ce huwal azizu hakika Allah shine wanda yake mabuwayi a cikin dukkan lamuran shi al-alim kuma shine masani bima yahkuma bihi da abin da zai hukunci da shi din saboda haka fala yumkinu li ahadin ba zai yi ga wani daya ba mukhalafatuhu saba mashi Allah madaukin sarki din kama khalafa al-kuffaru kamar da kafirai sun kasa a fi duniya a duniya anbiya sun kasa ma annabawan shi to alahiran nan ka ba wanda zai saba din
فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين
a sai yake cewa fatawakkal don haka ka dogara ga alallahi ga Allah maɗaukin sarki mana thiq bihi shine ka dogara ka aminta da shi Allah maɗaukin sarki ka miƙa almanin ka zuwa gare shi baki ɗaya innaka domin kai adal haƙi kana bisa ga gaskiya ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah haƙil mubin kana bisa ga watan gaskiya wanda ke bayyanan na ga fili karra shine addini lo bayyana addini wanda ke bayyanan ne fal aqibatu laka kyakkyawan karshe gare ka yake bin nasr ta baka nasara alal kuffar bisa ga kafirai sannan sai Allah madaukakin sarki saki buga misali ga su kafirai da yace innaka domin kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da wanda an matacce saboda haka su kafirai matattu ne su ba saboda ka tunda kuma ta cune ai kaga ba za ka iya jiyar da wanda amma ce ka yi magana ji ka ba don ka su matsayin matattu suke sannan wala tusmi usumma du'a kuma ba ka iya jiyar da kurma kira in ka kirawo kurma ba za ka iya kira ne ji ka ba tunda shi ba ya ji din da makotan wai ma'ana su matattu ne su kuma kurame da suwa saboda haka hay a summan su kurame da suwa haythu annahum la yasma'una al-haqqa saboda su ba su jin gaskiya fa innahum kaman zalata man la yasma'u don haka su matsayin su kamar wanda watan bahiji ne wai ai kaga baka iya jiyar da kurma iza wallau idan sun ka juya mudbirin suna masu bada baya wai kurma ya juya can yana tafiya tai ai kaga ba za bai san kana yi ba sai sai dai jiwa ce da kai to shine ba shi yake cewa kurma ba ya kira sai jiwa to in an riga an juya bada baya kaga bai ma san kana yi ba amma inda gaban ka yake kila na kallon hannun ka ga kana mai magana ne to shi yasa Allah ya ce don haka ga su waɗannan kafirin ba za ka iya jiyar da su ba saboda su kurame ne suwa kuma sannan su matacu ne suwa sannan sai Allah ce wa ma anta bihadil ami أنت بهدي أوي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فإذا وقال قول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
Ah, sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa don haka har yanzu ah, in tusmi'u mm, eh, wa ma anta har yanzu baka kasance ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka zama bi hadil ummi da shiryar da wanda yake makaho ba an dalalatihim daga cikin batar da suke cikin ta kaga na an ci musu matattu an ci musu kurame kuma an ci musu makahi kaga ya kashin ne kenan ga kurunta wani wuri zaka ji ana cewa summun bukumun umyun fahum la yabsuruna kaga an ce mutum shi kurma ne shi ya sannan kuma shi bebe ne shi bai magana sannan kuma an ce shi makaho ne sannan an ce kuma ga- ga- kaga mutum ya haɗu ga kurumci ga kuma watan bebantaka bai ji mana sannan ga kuma ah, maka- makamta kaga iyaka na ƙasa dole ga mutum ya haɗa ta gaba ɗaya wani da kuma sai ka ji Allah ci fahimla ya ake nuna sun mabuko in fahimla ya ake nuna kaga ne an ka ce ga kurumci ga bebantaka ga kuma makamta ga kuma ga hauka subhanallahi to duka Allah Allah haka ya sifanta su wadannan kafirin din da cewa haka suke to shi yasa Allah ce in tusmi'u ai baka ji yadda kowa illa man yuminu bi ayatina sai wanda sun kai imani da ayoyin mu su kaje kake ji yawa din fa fahim musulmuna su ne waɗanda sun ka miƙa waya zuwa ga Allah sun ka yadda da Allah maɗaukin sarki sun ka kaɗaita tashi da bauta to su kaɗai kake gayawa ka gaya musu kuma su ji kaɗin kuma su yi aiki da abin da kake gaya musu ɗin sai Allah ce saboda haka kyale su wai za wa ƙal ƙaulu duk lokacin da zance ya tabbata na azaba ma'ana lokacin da azaba ta tabbata alaifa a kansu wai lokacin da za a saukar da azaba din shine yanzu libihim lokacin da azaba za ta saukar din fi jumlatul kuffar a cikin dukkan kafirai baki daya shine wa iza waqa alqaul din idan azaba lokacin ta taho na saukarta alaihim akan su sai Allah ya ci wannan lokacin akharjina lahum za mu fitan musu da dabbatan min al-ardi za mu hikan musu da wata dabba daga cikin ƙasa wadda ita wannan dabba din tukallimuhum za ta rika yi musu magana tana gaya musu innan nasa haƙiƙa mutane kanu bi ayatina sun kasance da ayoyinmu la yuqinuna ba su sakankacewa ba su yin imani da su ba to sai aka ce nan da aka ce a wannan dabba Allah ce zai fitar da ita daga cikin ƙasa idan lokaci ya matsun tashi alƙiyama shine sai an ce ma'ana wai tana daga cikin alamomin tashi alƙiyama din a lokacin da za a saukar da ita wannan din watan tashi alƙiyama in ya matso ne sannan ne za a yi wannan wannan watan wannan dabba din za ta fito wanda malamai sun yi magana da yawa a cikin watan ita saukar wannan fitowar dabba din tun daga ita wacce irin dabba ce ita yaya take da sauran kuma in ina ne inda za ta fitowa din kuma wanda lokaci da za ta fita to dai malamai sun yi maganganu a cikin wannan din to sannan a nan kamar da yadda shi shewa na radiyallahu anhu ya kawo a cikin wannan tafsiri na shi ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin cewa annabi Isa alaihi salamu zai sauko shine sai yanzu Isa ibn Maryam baina ma ya dufi bilbaiti wa nasu ma'ahu annabi isa zai zo yana dawafi a ka'aba tare da shi da sauran jama'a suna tare da shi ya to ana ciki haka istiharakatil ardu kawai sai aga kasa tana girgiza tana cin girgiza fai za bai jabal safa sai aga dutsen safa din dutsen dutsen nan na safa wanda ake safa da marwa shi to lokacin za a gan shi kuma shi ma yana girgiza shi ma yana motsawa kawai sai dai aga watan takaruju a dabatun takaruju min safa sai aga kawai wannan dabba ta fito daga cikin wani dutse na sabata za ta fitowa wanda idan ta fito shine aka ce za ta zo ne kuma wamma da ta kuruji ha salasata ayyamin aka ce kwana uku ne za ta yi wurin fitowa din kwana uku a lokacin jama'a kowa zai jirgita kowa zai ji tsoro da aka sauran wasu jama'a a ita kuka waɗansu kuma su tashi su ta ibada ana sallah aka ce in mutum ya zo yana sallah ɗin dabba da kanta ta zo tana ce mashi ka yi duk sallar duk tsawon sallar za ka yi ta don saboda haka inni inda ma aka ruju sa aka timu ala an fika zaka ga zan ma sitam zan buga maka sitam a gugushinka wai ita in ta fito din za ta wa kowa sitam ga gushi ne in mutum ne na kwarai da aljanna za ta rubuta mashi shi mumi ne shi ga gushi ne kowa na gani in ko mutum kafiri ne dan wata ne kuma za ta rubuta mashi ma ga gushi kowa na gani saboda haka za a to bisa hado ana gani kowa kowa ga kafiri an ka ce ma an zo za ana ciniki bayan abuwa sun dan kura ta dan kwanta din an dan dawo ana mu'amala ko ciniki aka yi kwana magana to da Allah dan wuta ka raga bane shi ka gani shi kuma yana shan aljanna ka kara bane to ka gani to saboda kowa ga shi kenan karara ko ba magana tuba an rohi tuba ba ba karba tuba ko tuba shi kenan ta kare shi kenan jaffal qalb alqalbi ya riga bushe to shine aka ce karshen zamani karshen duniya ne wannan abin zai faru kowa duk musulmi haka za ta bashi wanda an mumini na kwarai za ta bai sitam din shine shaida cewa shi a mumini ne kafiri kuma za ta tabbatar da shi kafiri ne shi ya subhanallahi ta'ala kiyaye wa Allah tsare to shi ne aka ce za ta fito din watan a sai ta zo tana ce mashi duk wanda ta isko ko sallah ka ta ce duk tsawon sallah za ka yi ta saboda haka ma dai zan ma sai na ma alama ga goshin da naka haka in in ka ga na kwarai din ne to mu ne sallah ta gaske ce to za ta yi sistem mai kyau in kuma in kuma sallah kuma ya zama saboda an ga ta tsoro ce a koma ga Allah kuma dai to dai to dai za a yi subhanallah ya Allah ya sauki a to shine aka ce don saboda haka bayan an yi haka sai ta fi zo din da haka sannan sai aka ce za ta fito an ce za ta zo tare da sanda annabi musa da kuma sitam na annabi sulaimanu alaihi salatu wasalam aka ce za ta yi maduwan ta haɗu shi za ta mishi wannan sitam ɗin ga kushe shi don haka fayaktubu fi waje himu za ta rubuta a cikin huskan mumini shine amma musulmi shi musulmi fayaktubu sai ta rubuta gari fi waje ga huska shi mu'minun billahi haka za ta rubuta mumini ne na Allah ganin mumini da aljanna kenan wal kafir shi ko wanda kafiri sai ta rubuta mashi kafirun billahi wannan kafiri ne saboda haka ya karo kullu manar ahu duk wanda ya kanshi sai karanta sai a ta kallon goshin mutane ana ta karanta ana gane cewa wangana ai gawa da yake wangana da yake subhanallah saboda haka aka ce har hatta annan nasa har mutane ya ishu za a ci gaba da rayuwa saboda bayan an yi ta din ta yi wannan step din to kuma za a dan ci gaba da mu'amaloli kuma kamiya abu sa kaho a ce a mutu din za a dan- dan ba da lokaci kuma a cigaba da harkoki na yau da kullum din to aka ce za a kai mutane su rayu din fi zalika lokaci a wannan lokacin din wala tara insana ba za ka ga mutum ba illa wa alamta hal huwa min ahlil jannati am min ahlil nari duk wanda za ka gani sai ka gane cewa magana dan wuce da kudin aljanna ne haka imamu tirmizi da ibn majah da suka sun rubuta wannan din saboda haka a sannan aka ci wannan za ta yi ne matsayin kunya ta gare su din to shine hazihi tukallimuhum za ta rika musu magana in tana ce musu innan nasa haƙiƙa mutane bi ayatina la yuqinuna ba su sakankance ba da ayoyinmu to saboda haka sai ya zama dai nan dai duk an yi magana da yawa wanda ake cewa kuma duk lokacin da wannan abu ya faru to daga nan an kulle magana tuba ne ba magana tuba shi kenan ta kare kuma ko can da ba a ka san daga cikin alamun tashi alƙiyama da aka yi magana shi ma har da hudowar rana da aka ce za a yi duk daga yamma ta faɗi ga- ta ta faɗi gabas duk za a yi wannan suna daga cikin alamomi din to amma da shi wannan din game da ita ita wannan dabba din to malamai sun yi magana an ka ce to lokacin ƙarshen zamani za a yi lokacin da mutane sun haka gaba ɗaya ba mai bada umarni a yakin kwarai kowa an zama mutanen banza abinda aka gada ma na shi shi kadai aka yi kuro ba mai cewa abu da Allah ya aiki na kwarai kuma abu abu kaza wanda bai dace ba to a wannan lokacin ne aka ce wannan abin zai faru din haka kamar yadda a su malamai suka yi magana cewa to wannan lokacin ne kamar yadda shi Abdullahi bin Umar yake cewa shine lokacin da la yamuruna bil ma'rufi wa la yanhauna an munkar lokacin da mutane ba su bada umarni da aikin kware ba za su yi kuma hanyar daga mugun aiki ba sannan kaga can mun ji cewa a can wajen safa dutsen da na safa a nan ne za ta fita nan za ta bayyana sannan a duk da yake dai an ta swabani cewa ina ne in za su fita da daman gaske wasu malamai sun ta magana wani wuri ne inda za ta fitin da sauransu ne dai ya zo dai daban-daban ne to shi ne dai wanda dai a takaice wasu dai sun ce sun tabbatar da cewa dai makka ne inda dutsen da safa din za ta zo sannan kuma bayan ta hito ta nan dutsen da safa sannan aka ce kuma wasu kuma sun ka ce watan za ta fito ne a tihama shi kuma wannan imamu kasa da shi ya faɗi wannan magana din zama hashari shi kuma ya kawo cewa za ta fita ne shi kuma a wajen watan rukunul yaman wato shine ta wajen a kusa ga gidan gidajen banu Bahzu- banu ba- banu mahzumin to shine aka ce ta wajen dama watan ta ta wajen dama ga wanda ya fito daga cikin masallaci ta wajen ne za ta fita haka dai malamai suka tama ga wasu kuma suka ce kai inda inda za ta fita na ma can inda dai tan da nan ta annabi nuhu inda ta fara bulbul da ruwa sai aka ce can ne za ta fito haka dai malamai da su tama ga wasu kuma suka ce a'a sadum dai garin nan na annabi lutu wanda an kai jirkici din nan suka ce can ne za ta fito to ko dai menene dai Allah madaukin wallahu dai alamu amma dai shi Allah ya tabbatar da cewa dai za ta fita din za a yi ta to ko malamai sun yi magana cewa shi ita siffar wannan tabba din yaya siffar ta take wasu sun ce tsawon dabba din ta kai zira'i 60 sannan aka ce kuma kanta tana da kai irin na sa idanunta kuma irin idanun alade ne gare ta kunnuwanta kuma wai ma'ana ita sai ya zama kusan kama haɗe haɗe ce ba ba kala guda gare ta ba kaga tana da kai irin nasa idanu kuma irin na alade sannan kuma kunnuwa irin kunnuwan giwa sannan wayanta kuma irin waya na jimina sannan kirjinta kuma gabanta ma'ana irin gaban zaki gare ta sannan aka ce launin ta kalarta kuma gashin jiki take nan irin jikin damisa ne haka aka ce take sannan aka ce wajen kaman cibiyarta shi kuma irin kaman irin mage musa hakan ga aka ce bindinta kuma shi kuma haka yake wadda kasar na rago shi kuma sannan ƙahuwanta kuma ka ƙahuwan raƙumi shi kuma to shine aka ce saboda haka ta kai watan a dukkan gaba ta kuma tsakanin gaba da gaba aka ce kuma ta kai zira'i goma sha biyu duk gaba da gaba tsakanin wannan gaba da gaba wannan a, imam al-qurtubi ya kawo wannan magana din da imam ahmadu sawi ya kawo da imam abu dawud da yalisi shi ma a cikin musnad din shi duka sun kawo wannan to wallahi da alamu ko dai menene za ta hita din dai to sannan amma imam al-qurtubi sai ya ce to zance dai mafi inganci ya ce to watan wannan dabba din aka ce wai taguwan nan ce ta annabi salihu wannan ɗanɗana an gane ko ko za a yi sadda mun karanta can baya cewa lokacin da su waɗannan kafiran sun ka kashe wannan taguwar to sai ɗanɗana ta yi ruga da gudu shige cikin dutsen ko to sai wasu ka ce wannan taguwar ce za ta dawowa da ita ce ake nufi ɗin to ko dai menene dai kaga abin da zai faru haka ne haka malamai suka tabbatar da cewa abin zai faru to kuma dama ko can manzo Allah sallama ya magana cewa wato ayoyi ne wasu abubuwa ne guda goma wanda za su bayyana gab da tashar kiyama din kafin tashar kiyama din da manzo Allah ya faɗi su cewa abubuwa ne guda goma wanda za su za su za- za za su faru wanda a wannan hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya rubuce shi da sauran malamai ahlus sunani duka sun kawo shi da sauran malaman tafsiri sun sun ta kawo din wanda aka ce an roce shi daga sayyidina Khuzaifa ibn al-Asidin al-Ghifari yake cewa manzo Allah sallama yake cewa la taqumu sa'atu hatta taraw ashara ayatin ba za a ga tashi alƙiyawa sai wadansu abubuwa guda goma sun faru na farko ce akwai dulu shamsi min magribiha rana za ta hito daga mahwada daga yamma ma'ana wasu malamai suna cewa yanda abin zai faru kuma watan za a yi dare dogo mai tsawo kowa na ganin su haita amma a ga su haita kawai da wuri mutum in mai irin masu tashi ne suna ibada su tashi mutum ya yi ibada ce ya gama amma dai ya ga su haita kawai wa har sai an gano dai a shi dai ba lahiya dai da dan hankali juya tashi sannan daga baya kawai sai ran ta hito kuma sai ta bullo ta yamma kuma kaga wani tashi hankali na biyu kenan to sannan in ta fito sannan za ta faɗi yamma to an ce kuma dama wata wata kofa ce a can din nan ne kofar da Allah yake karɓar tuba da rana ta haihu nan wani to da na an kula karɓar tuba kowa shi kenan duk wanda ba ma ba na ƙwarai ba da shi kenan ta ƙare ko ya tuba ba a karɓar tuba ta shi subhanallah to Allah ya sauke to shine aka ce da aka na ɗaya daga ciki kenan shine hudowar rana daga yamma sannan sai aka ce waddu khanu aka ce kuma za a yi hayaki wanda zai game duk duniya kuma shi kuma hayaki ne wanda aka ce zai iya cika musamman su kafirai zai cika cikin su ma wanda za a gama har yana fita ta bakin su da hanci duk ɗaya inda kafa ta suke da kunnuwa da sauran duk inda kafa jiki take haka aka ce hayakin haka zai tunnuke ta ko ina din shi ma aka ce wannan din zai faru shi ma kamin tashin alkiyama shi ma ya zo din sannan sai ita wannan dabba din da aka yi magana din wanda muka faɗi yanzu ne ita ma sannan sai hitowar ya jujuwa majuji shi ma su kuma yi kisa can baya ya jujuwa majuji su ma za su zo waɗanda ake cewa ƙananan mutane ne waɗanda amma suna da manyan kunnuwa sosai da gaske shi ma suna daga cikin alamun tashin alkiyama wanda mun karanta su a can kisa su baya su ma sannan sai zuwa annabi isa alaihi salamu shi ma zai dawo shi ma duniya din shi ma zai zo wanda ƙarshen duniya din kamar a tashi alƙiyama din sannan sai shi ma dajjal shi ma wanda zai zo shi kuma bacar da jama'a shi kuma aka ce yana da ijiya guda gari shi dajjal wanda zai zo zai zama sanadi halakar da al'umma da yawan gaske zai bacar da mutane sosai da gaske sannan bayan wannan sai aka ce kuma za a yi girgizar ƙasa guda uku guda za a yi ta gabas gabacin duniya guda kuma yammacin duniya sannan guda kuma za a yi ta jaziratul arab wato yankin laraba kenan aka ce maye mayan girgizar ƙasa ne waɗanda za a yi su ma wanda sun fi sauran duk girgiz da ƙasa da an ga saba gani din to su mata shi kamin alƙiyama su ma za ta faru sannan sai aka ce wa narun takharuju min qari adna wanda da kuma wuta wanda za ta taso daga wajen adnu aka ce wuta ce wanda za ta taso ta suku autu husharun za ta koro mutane wanda daga nan ne dai za ta tashi alƙiyama da ita kuma ita ce za ta koro jama'a don aje a taro can inda za ta tashi alƙiyama da shi kenan da da wanda za a zo a yi sakamako a sallame kowa da kowa subhanallah to Allah samu cika da imani saboda haka shi yasa dai abubuwan dai duka dai ga sunan al'amura da mafi yawanci yan an ka bi za ka yan an ka tabin al'amura da dama da maza Allah ta bada labari karshen duniya za a yi kaza karshen duniya mafi yawanci duk al'amura za ka isko duniya yanzu su su faru kawai dai yanzu kusan lokaci da dai aka jira dai kuran a tabbatar to ai ka gani ko shi ne mala'ikan mai busa kahon na mutuwa ai kaga an tabbatar da kahon yana can gaba ki ne yanzu umarni ɗaya ka jira kurum saboda kuma wani yake jira kuna Allah ya bashi yanzu da Allah ya bashi wani shi kinan kuna to kaga abubuwa za a busa shi kinan da an yi busa kawai shi kinan kowa zai mutu an ce bayan wannan mutuwa ne sannan bayan an mutu gaba sannan za a shekara arba'in duk ana nan kwanci din ba kowa duk kowa ya mutu sadda za a yi wani busa din kwa ƙarshe wadda ita shi alƙyamar wanda za a shi kowa sai ya mutu kaga bayan an busa kawai kowa ya mutu har shi kai ne mala'ikan ma mai karɓar da shi ma sai an ce karɓar da ta shi ma shi ma kai ne sai ya mutu aka ce lokacin da shi shi dan da kai da shi ma zai zo duk shiga ta kadda kai ran nan ta kare da ba kwacin ya nemi cewa kwacin a jinkita mai tashi alkiyama to ran nan ta kare Allah ce za a jinkita mai zuwa zai za a yi busa din mala'ika zo wani ne karbar rai aka ce zai ruga da gudu ya fa ya can kashin duniya gabacin duniya yana zuwa can kuma sai da isko mala'ika can ya sake dawa ya macin can kashin duniya shi ma yamma shi ma su haɗi kuma ya dawo kudu a haɗe shi ma dawo ya dawo tsakiya ya sai ya tabbatar da ba mai hita shi kenan sannan za a karɓar da shi ma dole sannan aka ce duk bayan an gama karɓar ran kowa da komi sannan Allah shi ma kai ne mala'ikan shi ma a bada hoto shi ma ya kawo nashi kowa zai mutu har mala'iku to sai bayan an shekar dan ne Allah zai kira yana cewa ne mazal mulkul yau ina wanda da mulki ba mai mulki duk gasu kowa mutu shi Allah shi kadai ne aka ce sai an kai shekara 40 haka sannan za a sake sai a tayar da su mala'ikun da shi mai busawa din shi ma sannan sai a tada shi ya sannan sai a bashi umarni kuma sai ya sake busawa to eh wannan busawa din sannan kuma kowa sai ya tashi duka to dan ne za a hisabi da shi kenan sai a sallame kowa subhanallahi to Allah ya sa mu cika da imani eh kuma Allah ya sa dukkan ayyukan mana alkhairi Allah ya karba mana muna fatan duk in laifukan mu da kurakuran mu gaba ɗayan su kuma Allah ya yafi muna alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake lokaci yayi zamu kwana anan kuma insha Allah sai gobe mun dawo sai mu dola muna fatan inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu Allah ya yafi muna Allah fahimtar da mu daidai mai muku gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri duka Allah ya san bukata ko Allah ya biya mu da kowa bukatun alkhairi da masu kawo sarki suna neman addu'a kan bukatunsu daban-daban duka Allah sani Allah biya mana kowa bukatun alkhairi masu neman addu'a game da gayansu na ga iyaye da kakanni da sauran dukkanin yan uwa gaba ɗaya su rasu muna musu addu'a Allah ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah samu cika da imani da sauran masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoman mu da masu sana'o'in hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma ƴan kasuwan mu da kuma masu a zuwa angoma dalibai baki ɗayan su duka kowa Allah ma kowa jagoranci Allah sun yaba kowa albarka cikin abin da ya mallaka da mata masu shikan nawa su ma mana musu addu'a Allah sauke su lafiya cikin sauki alfulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi duk wannan da ke gabatar cikin wannan wata azumi muna fatan dukkanin ayyukan wannan alkhairi baki da Allah karba mana dukkanin abin da muke gabatar wannan ibada muna fatan Allah tabbatar mana da ladashi muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين